بارك أسيت بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara ma wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karatun umdatul ahkam a wannan masallaci na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da yake gurin yan awaki wajejen bypass a yau ɗaya ga watan Jumada Saniya jira annabi tana 1447 wanda shi ya daidai da wato 22 ga watan 11 miladiya 2025 muna karatu a wannan littafi na Umdatul Ahkam muna cikin babin da yake magana akan sunnar yin aswaki lokacin yin alwala ko lokacin yin wato sallah a satin da ya gabata wato mun yi hadisi guda ɗaya a cikin wannan babu wanda a kansa muka tsaya a yau za mu tashi hadisi na gaba shine alhadisu الثامن ashara hadisi na goma sha takwas an حذيفة بن اليمان babban sahabi حذيفة ɗan yaman shi ya rawaito wannan hadisi qala hudhaifa dan yaman yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzala tsiran Allah da aminci ya tabbata gare shi ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi da daddare zai yi qiyamul layl zai yi sallah farkon abin da yake fara yi shine yasusu fahu bisiwak yana tuɗe yana wanke bakinsa da aswaki farkon abin da annabi yake ya tashi da daddare zai yi ƙiyamun laili abin da yake farawa fara da shi shine kafin ya fara alola aswaki yake fara shine sunnan sai ka wanke bakinka da aswaki ka goge haka annabi yake yi inji Huzaifa ibn Liman domin Huzaifa ya rawaito mana hadisi ne mai tsaho sun yi ƙiyamun laili tare da manzon Allah tare da annabi suke a lokacin ya kwana tare da manzon Allah ya bi annabi ya ce ta da sallah ya karanta suratul baqara na tsaya zai na dauka zai kama aya 100 sai na ga ya huce har ya kai karshen baqara daga baqara ya hada ali imran daga nan ya shiga cikin suratul nisa to yana ruwaito mana wannan kiyamul lailin to a ciki kafin annabi ya fara sallar yace farkon abin da ya tashi zai fara yi sai na ga yayi aswaki ya goge bakinsa shine ya fahu yana goge bakinsa yana wanke bakinsa bisiwaki da aswaki qala muallif mai littafin as-sanani yake cewa ma'anahu abinda ake nufi da yashusu kalma ce mai tsauri a cikin kalmar larabci ma'anarta yughassil wa yudallik yana wankewa ya cuda ma'ana ana son ka goga akan harshe annabi yana goga akan harshensa yana goge haƙoransa yana goge gam ɗin wannan wato abin da ya rike haƙora haka annabi yake yana gogo takandansa harshen ma can ciki yake gowa yake kokowa sallallahu alaihi wasallam kenan idan ka tashi da daddare ko da kiyamul layl zaki ko sallah asbahi zaki abinda ake so kafin ka fara alola sunna ka goge bakinka in baka da asuwaki ka sa makilin ka fara yin brush baya daga cikin tsafta baya daga cikin abu mai kyau ka taho sallah asuba ba tare da kayi ka wanke bakin ka yawanci mutum da ya tashi daga bacci sai taho sai ka ji kuma yana kusan mutane yana tada wasu abubuwa marasa daɗi manzala ya ce abin da yake cutar da ɗan adam yana cutar da mala'iku su kuma mala'iku da su ake sallah asuba Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sallar asuba Allah ya ce kaga sallar asuba mala'iku suna halartarta mala'ikun ma wato cin biyu ne suke suke halartar sallar asbahi akwai wanda suke gadi suke aiki da daddare suka kwana sannan na- wanda za su karɓi aikin safe za su so sai su haɗu da su sai su shiga sallar asbahi tare so haka ana son mutum ya wanke bakinsa ya goge bakinsa da aswaki ga wata sunnan nan ma wani yana raba aswaki saboda yawanci ba ma yawo da aswaki so haka yana da kyau mutum da ya dinga amfani da aswaki da ka tashi da daddare ka fara yin aswaki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka zo ka gana da Allah a cikin bayin Allah kuma ka taho ba tare da ka wanke bakinka ba ka duba matsayinka iya matsayin da ka ba wa Allah shine matsayinka a wajensa kaga ba za ka je gaban wani babban mutum ba tare da ka wanke bakinka ba da safen nan to ya za ka zo wajen Allah haka sannan sallar ta fi tsada lokacin da aka yi aswaki to zai faɗan yaman kun ga da shi aka kwana tare da manzo Allah yake ba mu wannan labarin Hudhaifa sunansa Hudhaifa ibn al-Yaman ibn Jabir al-Abasi ya musulunta da shi da babansa kafin a yakin Badar suka musulunta kaga tsofaffin musulunta ne sun so su je a yakin Badar da su amma da yake daga Makka za su fito mushrikai sai suka hana su amma da su suka yi niyya suka taho dan su je Madina su haɗu da manzon Allah su yakin Badar mushrikai suka tare su a hanya suka hana su kun san duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce da manzon Allah ka gaya masa ya abin da ya ga dama shi dan aljanna ne duk wanda ya je yakin badar a cikin musulmai su su 313 din nan Allah ya ce su miƙa kafarsu duk abin da suke so su yi holiyarsu su hole a duniya su yan aljanna ne amma ba su hole din ba sai suka ƙara neman kusanci da Allah To Huzaifa da shi da babansa rana ɗaya suka musulunta, suka so su zo su yakin Badar ba su samu dama ba, amma da suka samu suka gudu an gama yakin Badar, to da su aka yi yakin Uhud. A yakin Uhud lokacin da suka zo, kun san tsakanin yakin Badar da yakin Uhud shekara ɗaya ne, shekara ɗaya tsartsar. Waka da shekara bayan an yi Badar shekara ta kewayo sai aka yi Uhud. To a lokacin da aka zo yakin Uhud, baban Hudhaifa musulmai ba kowa ya san shi ba. So haka da aka zo gwabza yakin musulmai ne suka kashe shi. Sun ɗauka mushriki ne don ba su san shi ba. Sai da aka gama yakin sai Hudhaifa yake gaya manzo Allah cewa su wane ne suka kashe babana fa? Ya ta ba ɗauka mushriki ne. Ba mu san shi ba. Kai mun san ka amma ba mu san babanka ba. saboda bai fito ba sai dab da za a zo yaƙi to haka sai mun zala ce to a tunda an samu ya zama kisa na kuskure to sai mun zala ce to a biya diyarsa ya zama kisa na kuskure Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan khata'an fastatimi fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli duk wanda ya kashe dan uwansa mumini kisa na kuskure to zai yanta baiwa mumina zai kuma bawa dangin wanda aka kashe diya illa an ya saddaku sai in sun ce sun yafe in sun yafe shi ke amma mu yanzu ba ma zancen yanta wuya ko ba da diya kawai sai ka ji mutum yana cewa na kashe mutum kisa na kuskure wajen mota na buge shi azumi nawa zan shi zancen azumi yake ba azumi ba ne mataki na farko a fara sanin cewa kisan na kuskure ne tukunna to daga nan sai a ce ka zo ka da baiwa ka yanta ka ba wa masu wanda aka kashe kuma diya diyar na yanzu ta kai kusan miliyan ɗari da wani abu sai dai sun yafi sai idan babu baiwan ne sai Allah ce fa man lam yajid sai yace fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wanda bai samu bai wanda zai yanta ba sai aka ce ya azumin wata biyu a jere wannan shine kafara da zaka yi laifin da kai wa Allah laifin biyu ne kai wa Allah kai wa shi dangin wanda aka kashe to nan manzo Allah ya ce to a hada diyar baban Huzaifa a baba shi Huzaifa sai Huzaifa ya ce ya yafi ya ce ya yafe musulmi da suka kashe shi ba tare da sun sani ba ya rawaito hadisai da yawa daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Uzaifa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ni ya bani labarin tun da aka fara halittar duniya har duniya ta tashi manzo Allah ya bani labarin abin da zai faru shi sa ake ce musu sahibu sirri annabi yana sirri da shi yace annabi ya zaunar da ni ya bani labarin abin da za a yi da abin da har tashin alkiyama na sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sirri da shi bayan wannan ya gaya masa sunayen munafukai kaf na madina waɗanda suka yi wa musulunci zagon ƙasa musamman lokacin da aka tafi yakin tabuk kasan sun janye mutane suka ƙi zuwa wanda suka fake suka ƙi tafiya aikin ya tabiru na ilaika suna ta kowa ya kawo uzurinsa ya ce inna buyuta na aura wa ma hiya bi aura tana ta cewa ba kowa a gida ba mu ba kowa ba lokacin da aka fita yakin tabuk kowa sai ya zo gabatar da uzurinsa Allah ya ce duk munafukai ne to duk munafukan nan sai wani manzo Allah ya gaya wa wato Huzaifa ibn Liman sunayen su amma Huzaifa bai faɗa wa kowa ba saboda manzo Allah bai ce masa ya gaya wa kowa ba sai Sayyidina Umar ya zo yake ce masa da Allah ya min da ni a ciki annabi ya faɗi sunana ni ma a cikin jerin munafukai yace ai ni annabi ya ce in gaya kowa ba yayi taiman magiya yace ba kai kar kuma wani ya sake tambaya ta dan annabi ya ce kan ga ku ba sunanka kar kuma ka sake tambaya ta kar kuma wani ya sake tambaya ta Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya yarda da shi wato ya je yakin da aka yi na Khandaq da duk yakin da aka yi bayan Khandaq wato da daga musulunci da aka kai kasar Iraq da shi aka yi Sayyidina Umar ya sa shi ya zama gwamna a cikin garin Mada'in a Mada'in ya zauna cikin Iraq har Allah ya karɓi ransa yana gwamna a shekara ta talatin da shida daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya ba mu labarin irin yadda manzo Allah sallallahu yayi bayan ya farka daga bacci abin da yake yi saboda manzo Allah yana son tsafta baya son duk a ce an ji wani abu mara daɗi daga wajensa sallallahu alaihi wasallam saboda idan ya tashi daga bacci wato abin da yake fara yi shine cewa ya goge haƙoransa da bakinsa domin baccin da aka yi aka daɗe ana kyakkyawa zaton cewa yanayi na bakin mutum yana canjawa wata sai manzo Allah tunda zai gana da Allah Qur'ani zai karanta saboda ka bai ya dinga karatun Qur'ani wani abu yana fitowa mara daɗi sai ya zama cewa sai ya fara yin aswaki Wani hadisin yana yi mana wato tsokaci yana koyar da mu cewa idan aka tashi daga bacci a yi aswaki lalle kuma aswakin ba ƙarami ba a yi shi sosai musamman ma mutum zai yi kyamun lai yana daga cikin abin da wato wato hadisi yake koya mana cewa shari'ar musulunci tana kula da tsafta sannan aswaki ba wai goge haƙori kawai ake ba bakin gabaki da ake gogewa da haƙora da wato gam ɗin da kuma reshi da harshe sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ladabi ne daga cikin wato ladabai na shari'ar musulunci الحديث التاسع عشر حديثي نقوم شاترة عن عائشة رضي الله عنها ببر ما ترمن الله واتو ارقدا سيدنا أبو بكر نانا عائشة ود من الله يفسنت أتكن ما تنسى domin wani ya tambaye shi ya ma'aikin Allah a cikin wato mutane wa ka fi so sai ya ce wato na fi son Aisha wanda haka abin da yake faruwa kenan wato idan mutum ya rasu za ka ji ya ƙara nauyi ita ce sai na jikin annabi ya nauyi sai ta ce na tabbatar ya rasu ba wanda ya sani ita kaɗai ce saboda ka abin da ta yi sai ta yi ƙoƙari ta shimfiɗe jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja mana ta ɗauke shi daga kan ƙirjinta don ta sanar da mutane ta shimfiɗe shi ta gyara shi ta rufe shi sallallahu alaihi wasallam ta fita sai ta gaya wa ‘yan uwanta abokan zamanta a gigice ta fita ta gaya wa sauran matan cewa annabi ya rasu suka taho sannan ƙofar ɗakinta ita kaɗai ce ɗakinta yake da ƙofa link zuwa masallacin annabi kamar wannan ƙofar da ɗakinta to annabi yana buɗe ƙofar ya shigo masallaci su haka sai ta buɗe ƙofar ta leƙo da kanta ta ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta yi shela a cikin masallaci daman jikin annabi ya nauyi a ranar ba wanda ya tafi wasu harkoki sabon manzo Allah duk suna masallaci tunda jikin ya nauyi musamman a wannan wunin domin da asuba sai na abubakar shi yake sallah yan kwanukan nan da umarnin manzon Allah cewa muru a babakarin falisallibin nas ku ga abubakar ya ja mutane sallah to sai na bakar ne yake mutane sallah tun da annabi ya fara rashin lafiya nan to wannan safiyar da za a yi sallah asuba mutane sun yi sahu sahu mazala ya buɗe wannan kofar ya ɗaga labule na ɗaki ya ga mutane a sahu mutane suka gaga annabi ya leƙo da kansa fuska suka ce fuska su ta yi haske kamar wato wata sai suka ce annabi ya samu lafiya sun ɗauka annabi fitowa zai da sallah da mutane su haka annabi sai ya kamar yana ban kwana da shi daga hannu haka ya musu sallama ya nuna a ci gaba da sallah sai ya saki labulan sai na bakar ya ci gaba da sallah aka yi mutane sallah sai na bakar matansa biyu akwai wadda take gidanta yana nan a jikin masallacin annabi to ba nan ya kwana ba akwai wadda take al'awali wata unguwa ce can saman madina so haka dai gama sallah shi sai koma gidansa amma da ragowar sahabai su sai na umar da sauransu duk suna nan ba wanda ya tafi ko ina saboda yanayin jikin annabin da aka ga jikin annabi ya nauyi kuma wannan abin da ya na safiya sai mutane wato zuciyarsu ta tsinke sun ɗauka fitowa zai yudowa za ka ga mutum yana jinya ranar da zai rasu sai ka ga ya samu lafiya har an yi hira an yi waye sai kuma an jima ka ji an ce ya rasu aini na ga jikin nasa ya ko ba ana yin irin wannan to ba da lafiya ne dai ban kwana da to shi ma haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai can rana annabi da lawalaha kuma a ce karfe bakwai takwas ya rasu an yi sallah asuba karfe shida misali irin lokacin walaha annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam dan haka sai yana na Aisha take ba mu labarin cewa wato ta sanar cewa annabi ya rasu sai masallaci ya gigice saura minti masallaci ya gigice to akwai rago hadisi da a cikin wannan babin mu karasa shi الحديث العشرون حديث عشرين عن أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري سننس قيس أبو موسى ابن قيس الأشعري القحطاني يا زو مكة يا مسلنتا سنن يقوم وجم متاننسا saboda haka ya kira Yesu zuwa ga musulunta sau haka sai da shi ya juyo madina wajen manzala da mutum hamsin lokacin da za a yi yakin haibar ya bi su can haibar abu musa yana yaƙi yana da murya mai daɗi wajen karatun alkur'ani manzala sallam ya tura shi garin yaman ya tura shi ya zama wakilinsa lokacin da manzala ya rasu baya garin madina yana can yaman din saboda da aka ce masa annabi ya rasu sai ya dawo madina da shi aka fito wato fato sham lokacin da aka kai musulunci ƙasar filistin sai na umar daga baya ya ɗora shi gwamna a garin basara ƙasar iraqi da shi aka je aka yi yakin ahwaz da asbahan ƙasar iran aka kai mata musulunci daga baya sai na usman bayan ya zama khalifa ya cire shi daga basara ya mai da shi kufa shi ma cikin ƙasar iraki ne sai na usman ya ce ka riƙe mana kufa ka koya wa mutanen garin wato addinin musulunci ka ba su ilimi a kufa ya rasu a shekara ta 44 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abu Musa al-Ash'ari qala yake cewa a taitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi wa huwa yastaku bisiwakin ratibin sai na samu annabi yana yin aswaki da danyen aswaki kaga nan ma an faɗa danye an fi son wanda da ɗan ragowar ɗanyantaka a jikinsa ana ganewa ya ce ƙala abu musa ya ce wa tsarafu siwaki ala lisanihi gefen wato harzar ta aswakin annabi ya ɗora ta akan harshensa ya ɗora ta akan harshensa wa huwa ya ƙulu ah ah ma'ana annabi yana goge harshensa ya sa shi can ciki hakka ma zai yi amai shine ya ƙulu ah ah wasiwaku fi fihi aswakin yana bakin annabi ka annahu ya tahawwa kamar annabi zai amai mana kenan abin da ake so kai aswaki shine ka dirza shi ta inda zai shiga can can can cikin bakinka ka san ko wato brush kake in ka kai shi can ƙarshe zaka ji kamar zaka yi to haka ake son kai aswaki dan haka manzo Allah yake da can can ciki duka abin nan ana son ka gogo can ciki da gefe gefe ta inda haka ake so kai sannan wani sirrin wannan musamman idan da daddare ka tashi za ka yi aswaki za ka yi kyamun laili wannan dirzawar har ciki yana korar bacci lokacin da za ka ji idanka bacci ya san wani da kyar yake tashi to idan ka tsinci kanka ka dinga wannan aswakin da za ka ji kamar har za ka yi amai to yanzu bacci ya tafi yana karya bacci ne. Kun gane hikimar? Ko da ba asuwa biki ba ne, ko da brush ne kake, in dai lokacin da daddaren, lokacin da ka tashi, za ka yi asuwaki ka kai shi can ciki har kai wannan yunkurin kamar za ka yi amai ɗin, to yana karya bacci, yana kwarar bacci. Saboda haka shi sa Abu Musa al-Ashir ne ke gaya mana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike asuwakin gefen asuwakin yana ba harkan harshensa. yana dirza shi can ciki ya ƙulu a a annabi kamar zai amai aswakin ya kai shi can ƙarshen harshensa to ka in za ka yi aswaki ana son ka kai shi can ƙarshen harshe musamman aswakin da ka tashi tsakar dare za ka kiyamun lai domin yana korar bacci yana karya bacci haka manzo Allah sallallahu alaihi yake rike aswakin sannan za ka yi aswaki ba kawai sama sama za ka yi ba ana son ka yi shi yadda zai kai ko ina dan ya zama cewa wato aswaki ka yi abin da ya kamata an ce lokaci ya yi na ganin kuma daman shi ne ƙarshen wannan babu na asuwaki ƙarshen wannan babi ke wannan ya bayan Allah kuma yadda muka ji na na aisha ta ruwa